بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة أولا سافية تتلاتة لأربعكم yau safiya ta laraba yau muna tabbas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wacce sai daidai da ainihin wato 25 ga watan biyu shekarar 2026 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin darul qur'an domin ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am Allah muke roƙo ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin wannan sura da kuma yin aiki da su idan jama'an sun yi manta ba a jiya mun fara karatu mun tsaya ne akan aya ta ta ɗari da goma sha uku wanda kuma insha Allah ta'ala ɗauke ɗari da goma daidai ko yau za mu tashi kan ɗari da goma sha ɗaya insha Allah ta'ala faɗin Allah ta'ala walau annana nazzalna ilayhim almala'ika wa kallamahum almauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharahum yajhalun na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا وكلم لهم الموت وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
الله سبحانه وتعالى يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة إن دا أشي من سوكر مسو دا ملائكة دا أشي مو من سوكر مسو دا ملائكة وكلمهم الموتى كما متتوسك جنجي مسو مغانا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كما muka tayar musu da dukkanin wani abu suka gan shi ƙuru-ƙuru ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah bi kasance gare su za su yi imani ba sai dai idan Allah ta'ala ya so walakin na aksarahum yajhaluna sai dai mafi yawan su suna fama da cutar jahilci wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa kun ga a can Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina ko haka ne okay na'am wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha sun yi rantsuwa da Allah maƙurar rantsuwansu cewa la in ja'atkum aya idan wata aya ta zo musu daga wajen Allah la yu'minunna biha tabbas za su yi imani da wannan aya sai Allah ya kul innamal ayatu inda Allah ka ce musu dukkanin ayoyi suna ga Allah وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون me ya sanar da ku cewa idan ainihin wato waɗannan ayoyi suka zo muku la yu'minuna ainihin wato ba za su yi imani ba kenan Allah ta'ala yana gaya mana cewa ne inda a ce mun saukan musu da mala'iku suna ganin su ido da ido kuma mamata sun zo mamata sun zo ainihin wato su ne musu magana an tayar da matattun da suka mutu kuma su ne musu magana kuma muka tayar musu da dukkanin wani abu wanda suke iya gani zuwa ɗaya ma kanu li yu'minu ba su kasance suna yin imani ba illa an ya sha Allah sai dai idan Allah ya so su yi imani din don haka ashe bayyana musu ayoyin kadai wannan ba zai sa su yi imani ba shi da Allah yake cewa inda mun amsa musu abin da suka nema na rantsuwa da Allah da suke cewa la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha idan wata aya ta zo musu daga wajen Allah kowace iri ne tabbas lallai za su yi imani da ita to gashi nan inda an ce mun saukan musu da mala'iku gashi sun zo musu da sako daga wajen Allah wajen gaskata waɗannan manzanni dangane da abin da suka nema dan dama kamar da mu karanta a jiya سورة الإسراء كو كتش أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كو كزو من لألا إن تارد ملائكو منا بنوس قبادنس تو إن ده أشي من تورو ملائكو سنجنس إدو لإدو كما ملائكو سكبار شيدا شوا للي ولنم من ذنيني لقوجن ألا أنغاني سألا شي ما كانوا ليؤمنوا بس كتنشي سنعي إيماني بأ illa an ya sha Allah sai dai Allah maɗaukacin sarki idan ya so walakin na aktarahum ya jahaluna sai dai mafiya yawan su suna ɗora yin aiki ne irin na jahilci kuma sun faɗi irin wannan a suratul furqan Allah ya ba mu labari wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan haɗuwa da mu a lahira masu ƙaryata alƙiyama suka ce لولا أنزل علينا الملائكة وإن يساني بأسوكر من دملائكو با أو نرى ربنا كوكما مغا أبنجج مقرو قرو إدو لإدو الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم حقيقة وإن متاني سني دورين جرمان كي أكرن كاونا سوء وعتوا عتوا كبيرا كما سني جرمان كي جرمان كي وان ديكمي يوم بكي an gane wannan ko to wannan Allah subhanahu wata'ala yana tona waɗannan mutane asiri ne cewa inda Allah zai tayar da duk wani abin da suka sani a bayansu wanda za su iya ganin shi dan an karanta da qubulan da kuma qibalan kamar imamu nafi'u al-makki ya ganta da qibalan an gane wannan ko qibala imam abu amr al-basri shi ma kanta qibala ko ibalan ma kanu liyuminu inda za su ga ayoyin nan ibalan ido da ido ko kuma daki daki aka saukar musu da ayar to ba za su taɓa yin imani ba illa in ya sha Allah sai dai fa idan Allah madaukakin sarki ya so su yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzannin Allah da shi kenan wannan ya nuna maka shirya ta wace shi ta Allah shi kenan shiriyar ba a hannunsu take ba tana hannun Allah madaukakin sarki ne shi kuma Allah yana shiryar da wanda ya so ya kuma fitar da wanda ya so shi ne nan yake aikata abin da ya ga dama a kowane lokaci sannan idan mun dube waɗannan ayoyi jama'a da kyau za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala dama ya mana bayani kamar yadda ya zo a suratul baqara da suratul muddathir duk wani misali da Allah ta'ala ya buga wa muminai ko ya buga wa mutane don su gani su yi imani to su ba su yi imani ba su yi sai su ce kai mu ba mu gane irin wannan misalin ba wai menene ma hikimar buga wannan misali kamar da Allah ke cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah madaukakin sarki baya jin kunyar buga misali da sauro kai da abin ma da bai kai sauro ba التي فأما الذين آمنوا amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim za su gane cewa wannan abin gaskiya ce daga wurin ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka yi kafirci fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathala sai ce kai wai wannan wani irin misali ne Allah yake nufi da shi kawai a kawo buga misali da kuma sauro ina amfani buga misali kuma da sauro ina fata mun gane wannan me ce ke kima da ke cin aiko turo sauro kuma kamar da a Najeriya mun taɓa samun ɗaya daga cikin 'yan siyasa ko a wani gari ke cewa shi bai ma san wai mece- menene hikimar da ta sa Allah ya halitta sauro ba a duniya kaji to wani yana gaskata maka maganar wane ne maganar Allah wa amma alladhina kafaru فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا التي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ألا ينقتل لمتاني ديوا دوان المثالي قبنا شريا دوسو ديوا دوان المثالي وما يضل به إلا الفاسقين أما كذباب وانك يبأشوا قبل وأن المثالي سي متاني نسي فاسقي وأن باسا ينتاء دع الله سبحانه وتعالى السجدان نردى ainihin wato sha'aninsu shi yasa Allah ta'ala ya gaya maka kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lallai babu shakka mai raban idan da raban shan duka bari ba ta magani ko yawwa Allah ta'ala yana cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna lallai waɗannan da kalmomin ubangijinka na cewa azaba ta tabbata akan su to ba za su ɗan imani ba an gani kuma walau ja'atkum kullu aya ko da kowace irin aya mai kwari mu'jiza mai karfi ta zo gare su ba za su taɓa yin imani ba hatta yarau al'azab al'alim har sai sun ga azaba wacce take ainihin wato mai yarɗaɗin gaske don haka a nan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana irin abin da kafirai suke kansa na ainihin wato ɓarna. an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace don haka jama'a wannan ya nuna mana cewa ashe waɗannan mutane suna fama da cutar jahilci kuma wani lokaci ma da gangar ke aikata irin waɗannan ayyuka munana waɗanda ke kaiwa zuwa ga ainihin wato a bata gare su Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وكذلك جعلنا لكل نبي نعم عفوا وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله سبحانه وتعالى يشي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن كما رهكني مقصنيا وقونا النبي لقسم النباوة عدوا مكيا شياطين الإنس والجن تتين شيطان الجنود متاني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ساشن سوء ينا كمسا وون ساشي آية تنزنشي نقريا غرورا درودي دن سرودي متاني قبر بن هنير الله ولو شاء ربك ما فعلوه دا أبنجدن كياسو دا بسعيك تهكبا fadharhum wa ma yaftarun don haka ka kyale su da irin abin da suke kagowa wa litasgha ilayhi af'idatu alladhina la yu'minuna bil akhirah kuma suna yin haka ne don kuma zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa gare su wal yardahu kuma su yarda da shi rodin وليقترفوا ما هم مقترفون كما دون تشكب دا قابو إلن أبن نسكي قابو وانقيا سنا جنجنا وازوا الله سبحانه وتعالى وأن آي جماعة الله مدوكتين سركي yana mana bayani ne akan cewa dukkanin wata barna da ka ganta a duniya an fare ta to ba yau ko ana yin ta ba yau faro ba akwai wasu waɗanda sun rigayi waɗannan mabarnatan aikata irin wannan aikin barnan jima mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya bayyana mana cewa kamar haka ne Allah ta'ala ya sanya wa kowane annabi maƙiya a cikin aljannu shaidanin aljannu da mutane yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin su yana yi wa sashi wahayi na wani ƙayataccen zance na ƙarya an gane wannan gururan saboda su ruɗe su su yi ruɗi su ruɗi mutane ga barin mun hanyar Allah subhanahu wa ta'ala dama asalin ruɗi ai shedan ne yake yi ko Allah ta'ala yana cewa ne ya ayyuhan ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna wa'da Allah haqq ya ku mutane lallai alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya kada rayuwar duniya ta rude ku sannan wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada wannan mai rudi ya rude ku ga barin bin hanyar Allah kamar wani kamar wani ya tambaya wane ne wannan mai rudin sai Allah ya ce inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa lallai shi shedan maƙiyinku ne kuma ku riƙe shi a matsayin maƙiyi inna ma ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'id kadai yana kiran ƴan ƙungiyarsa ne domin su zamto daga cikin ƴan wuta waɗanda Allah ta'ala yake babbaka su a wutar jahannama Allah ta'ala ka kare mu don haka jama'a wannan ya nuna maka cewa ashe babu wani mutumin da zai tashi a cikin wata al'umma yana wa'azi yana kira yana ƙoƙarin nuna wa mutane abin da yake shine daidai abin da gaba ɗaya annabawa da manzanni sun yi tarayya a kansa fati sai an yi baƙar adawa da shi maƙiyan na nan wasu a fili wasu a ɓoye kullum magana kenan ai ɗan kaza ne ka ku yarda da shi ai abin nan ma da ya faɗa na ciki na ciki ai wannan abin da ya faɗa dai kaza ne amma ka ku yarda mayaudari ne ai ɗan kwangila ne ai biyan sa ake yi ai yahudawa suka ɗauke ainihin wato kwangilarsa suka turo shi ba haka bane ba duk wani malami magana ƙwaya ɗaya zai yi a ɗauki maganan ai ta ririta ta ai ta jujjuya ta a yi hukunce hukunce iri iri da ake yi to wannan dama gado ne don haka yadda ake da shaidanin aljannu da mutane masu nuna ƙiyayya ga annabawa da manzanni su wane ne magada annabawa malamai ko to haka ne duk malamin da ya tsayu akan gaskiya wallahi sai ka ga wasu daga cikin mutane suna nuna bakar kiyayya tare da shi an yi masa kage an yi masa ƙarya an jingina masa abubuwa iri-iri na ƙarerayi to ka gane masu irin wannan yanzu wani yana nan yana zagin wani cewa abin da yake faɗi wallahi ƙarya ne amma zai iya kiran shehin sai ya ce shehu ba ni to kaga wannan walakin aktharuhum yajhalun mafi yawan suna fama ne da cutar jahilci in ba haka ba ga ubangiji kaje kana roƙon wani mun gane wannan abin da muke cewa saki shehu kama ubangijin shehu shikenan jima mun gane wannan don dama to kafin a haife shi ko wajen wa za a roƙa mun gane wannan kuma bayan ba shi wa ake roƙa kuma wannan abin anan ne yake afirka muka san wannan amma zuwa can yankin sauran yankunan duniya ba amma san shi ba to kaza abin kenan to kuma sai zama inda ba san shi ba kuma ba za bauta Allah ba kenan sai da shi an gane wannan ai ko zan ta usuli jami'al malikin bi habliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya da wasu baitoci zaka ji ana faɗi laqad alima al aqwama anni khadimuhu فوصل حبيب الله يلفى بوصليا وما قلت قولي شاطحا متبجعا وما مسني سكر يغيب عقليا zaka ji ana ta maganganu irin waɗannan cewa dukkanin mutane sun san shi mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ne saboda haka wanda ya tabbatar da wannan shine wanda bai kare ta ubangijinsa ba to a cikin baitoci yake cewa haƙiƙa mutane sun san cewa ni din nan mai hidima ne gare shi mai hidima mai hidima ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba a taɓa samun haɗuwa da manzon Allah ta hanya ta kuma ban faɗi wannan magana ina mai cika baki da kuri ba kuma ba wani ba wani ba wani ba wani maye nake ba giya na sha ba nake maye nake faɗin wannan magana to kaji kenan shi kafin a yi shi wa ake bi kenan kuma wane ne tsani mun gane wannan ai saboda haka abu ne a filin ana son gaskiya Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ta'ala to kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi shaidanin aljannu da mutane yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin su yana yi wa sashi wahayi na ƙayataccen zance walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da ubangijinka ya so da bai da ba su aikata haka ba idan mun lura jama'a da kyau za mu ga cewa ashe ashe cikin mutane akwai shaidanu cikin aljanu ma akwai ne akwai shaidanu akwai hadisi ya tabbata daga Abu Zayd al-Ghifari Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace wata rana ya shiga masallaci ya je yayi sallah sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa ta'awwaz ya Aba Dharr min shayatin al-ins wal jin ya kai Abu Dharr ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaidanu shaidanin aljannu da mutane sai abu darin ya ce faƙala awa inna minal insu shayatin ya rasulullah a cikin mutane ma ana samun shaidanu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am manzon ya ce i cikin mutane ma ana samun shaidanu jama'a mun gane wannan ko wannan hadisi mun qat'i ya isnadin sa an gane wannan ko domin riwayar qatada zuwa ga Abu Zar abin nan zan ta munqati'a ce sai dai Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa ya kawo wani isnadin da ba wannan ba wanda yake cewa an rawaita hadithin ne daga an ibn A'id daga Abu Zain al-Ghifari Allah ya kara masa yadda Abu Zar yace ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi majlisin qad atala fihi al-julus فقال يا أبا ذر هل صليت shi na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci sai ya ce ya kai Abu Dharin kayi sallah qultu ya la ya rasulullah yace ban yi ba ya manzon Allah irin sallah yake ce ma tahiyatul masjid ko in ka shiga masallaci da alula to sai ka sai ka sallaci raka'a biyu kafin ka zauna yace ya rasulullah ban yi sallah ba qala manzon Allah yake da shi qum farka raka'atayn tashi kai sallah raka'a biyu qala thumma ji'tu fajalastu ilayhi sannan sai na zo na zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace da ni ya aba dhar ya kai abu dhar hal ta'awwabta billahi min shayatin al-ins wal jinni shin ka nemi tsarin Allah daga shaydanin aljannu da mutane kuwa an gane wannan ai qala qultu la ya rasulullah sai ce la manzon Allah ban nemi tsarin Allah daga shaidanin aljannu da mutane ba sai ce wa halil insu min shayatin ya rasulullah a cikin mutane ma akwai shaidanu qala na'am hum sharrun min shayatin aljinni manzon Allah ce kwarai akwai su kuma waɗannan tabbas sun ma fi sharri biyar shaidanin aljannu an gane wannan ita ma wannan riwaya akwai inqita'i a cikinta an gane wannan ko bayan wannan akwai wani hadisin daban wanda Abu Dharin ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na zo na same shi a cikin masallaci riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal yace ya kai Abu Dhar ta'awwad billahi min sharri shayatinil insi wal jin ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaydanin aljannu da mutane qala qultu ya rasulullah wa lil insi shayatin manzo Allah sai ce o sai Abu Dhar yace ya rasulullah a cikin mutane ma akwai shaydanu qala na'am yace kwarai ina fata an gane wannan don haka idan aka tattara hanyoyin nan gaba daya wannan hadisi hadisi ne hasan ina fata gani hasanun da gairi don haka kenan idan mun lura da wannan aya tana bayyana mana cewa a cikin mutane ma akwai shedanu cikin aljannu ma akwai suwa akwai shedanu kuma suna taimakawa juna wajen yi wa juna wahayi na ƙarya na ƙayataccen zance wanda wannan ƙayataccen zance yana taimakawa wajen rushe addini gaba ɗayansa Allah madaukakin sarki ya tsare mana ainihin wato imaninmu da ka ya ku jama'a mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi yana ƙoƙarin mana bayani don mu kiyaye ba kowane mutum ba ne zai zo kawai yana cikin zance yadda ya ga dama kawai sai a ce eh gaskiya ya faɗa ka san wani zai iya ɗaukan awa guda yana maka magana amma ba aya ba hadisi sai da kitabun ra'asi kawai zantuka ne zai dinga ɗebowa tar da sunan kissoshi da sunan labarai da sunan tarihi da sunan kaza da kaza haka zai ɗebo ya ta magana ba ayar qur'ani ba mene ba hadisi ga shi ko an rawaito wasu baitoci daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara mishi yadda yana cewa al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'an at-tariq al-lahibi علم الكتاب وعلم آثار التي قد أسئلت عن تابع عن صاحب yace ilimi yana tushen nan ne guda biyu babu wanda ke ƙetare su ya ƙyale alƙur'ani da hadisin manzon Allah sai wanda ya ɓace daga hanya mai daciya shine ilmul kitabi na farko akwai ilimin littafin Allah shine alƙur'ani wa ilmu atharin lati da kuma ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda qad usnidat wanda an jingina su an tabi'in an sahibi an samu daga tabi'ai zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin laka ya ku jama'a mu sani cewa waɗannan mutane suna yi wa junansu wannan wahayi na ƙayataccen zance domin su ruɗar da mutane gabanin bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka yi suna ta sanya wa mutane a menene laƙabi iri-iri ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya bashi wahayin nan ya zo gida wajen na Khadija Allah ya ƙara mata yadda tace yace rufe ni rufe ni yau na ga wani abu na ji kai na tsoro ina ganin kamar zan halaka zan mutu a yau take cewa babu abin da zai cutar da kai a lokacin ta ɗauke shi ta kai shi wajen waraka bin naufal ko da suka je wajen waraka bi waraka ya gaya mishi yake ce mishi lallai babu wanda zai zo da kwatankwacin irin abin da ka zo da shi face sai an nuna kiyayya tare da shi shi yanzu kana nufin za kiyayya da yake kwarai da gaske babu wanda zai zo da irin wannan abin da ka zo da shi face sai an yi kiyayya da shi an nuna masa bakar kiyayya kuma ƙiyayyar nan ɓangarori guda biyu imma dai wasu ɓangarori daga cikin ɓatattu cikin waɗanda suke kiran kansu musulmi da kuma waɗanda suke kiran kansu kafirai Allah kai mana tsari shi yasa zaka ga hatta shaidanin mutane cikin turawa da mustashriqun zaka tada suna yin kazafi ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai ai gashi nan ma gashi nan ma yarinya ai shekara tara ya je ya aura ina fata an gane wannan dama annabin naku mayan mata ne saboda manzon Allah ya ce hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wal at-tib wan nisa an so yadda ni wani abu na rayuwar duniyan ku daga ci akwai turare da kuma mata shi kaji annabin naku dama mayan mata ne gashi nan shi da kanshi ma ya faɗa wai wannan suna amfani da shi wajen me wajen kawar da mutane ga barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai dai Allah ta'ala bai gushi ba yana yada addininsa kuma yana taimakon addininsa to wannan wahayin zance da suke yi na ƙarya suna yin shi ne wani tasgha ilaihi af'ilatul ladina la yu'minuna bil akhirah don su kawar da zukatan waɗanda ba su yi imani da ranar alkiyama ba wali yardauhu kuma don su yarda da wannan abin da suke faɗa musu wali yaqtarifu ma hum muqtarifun kuma don su ci gaba da kirkiro ƙarya da kirkiran ƙaryan abin da suke kirkirawa na ƙarya suna jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa wannan hadisin a waɗannan ayoyi guda biyu sun nuna mana abubuwa kamar haka cewa a ce kowace al'umma da Allah ta'ala ya aiko to sai an samu makiya a cikin shedanin aljannu da mutane wani ke ƙoƙarin kawar da mutane ga barin mun hanyar Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole ne a yi hattara da shedan da kuma biya shedan saboda duk wani abu da ka sani na alkhairi ba za ka ji daga wajen shedani ba abin amma abin da zai cutar da zuciyarka wanda in ka ji ba za ka ji daɗi ba shine mafi yawan irin abin da shaidanin aljannu da mutane suke gayadan su cutar da muminai ina fata an gane wannan don kokarin lullube ƙarya da gaskiya ko su da ƙarya da gaskiya a lokaci guda abu na gaba shine waɗannan ayoyin jama'a sun karantar da mu cewa ashe makiya gaskiya sukan haɗa kansu wajen ƙoƙarin yaƙar gaskiya an gani a yi taro tsakanin aljannu da suwa da mutane shi yasa sai kaga wani in yace shi mai kaza ne to sai wasu aljannu su bayar da kansu musamman suna mar hidima sai ga yana masu abubuwa na ban mamaki sai ce maka ai shi yanzu a can ka'aba ma ya sallah to akwai aljannu masu masa hidima sai su dauke shi su kai sai ya je sallah ba matsala ba ce wannan aiki na shi idanu aljannu amma ne shi din shi ma yana bauta aljanin akwai wata hidima da wata alaƙa da ke tsakaninsu mai ƙarfi wani abin da yake musu don su ji daɗi sannan su ma su yi masa irin wannan aikin dan galibi shaɗanin aljani ba zai maka abu haka kawai ba haka tuddan a'a sai an samu dan wani abin da zai zama ya sa ka ka kauce ga barin hanyar Allah ko ka aikata wani abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya yi fushi da kai sannan sai maka wannan aiki Allah ta'ala ka tsare mu sannan waɗannan ayoyi sun karantar da mu cewa ashe rashin imani da ranar alkiyama babban laifi ne a wurin Allah ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
afa ghayrad afa ghayra Allah abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الله سبحانه وتعالى وتمت نعم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله أكبر الله تعالى يتقبل الشواء أفغير الله أبتغي حكما كشيدة شن ونن ألا ذني ما أمسيني من هكنشي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الهالي شيني واندي سوكر مكد للتافي مي بياني جلا جلا والذين آتيناهم الكتاب وأنهم وتندمك بي وللتافي يعلمون سنة ثني شوى أنه منزل من ربك بالحق شوى وأن للتافي سوكتشن أبني دقور أبنجنك كما نجسيا فلا تكونن من الممترين don haka kada ka zamto daga cikin masu ainihin wato shakka kada ka zamto daga cikin masu shakka Allah ta'ala yake umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa waɗannan mutane shedanin aljanni da mutane da kafiran garin makka ni ma suke manzon Allah ya bar abin da Allah ya aiko shi na wahayi shi ma sai ya kama abin da su suke kai an gane wannan don suna ganin cewa wannan ne kadai zai taimaka musu wajen su dakushe wannan da'awar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ne Allah ta'ala yake gaya musu ka ce musu ya kai manzon Allah afa ghayra Allah abtaghi hakaman yanzu wani Allah kuke so in nema a matsayin mai yin hukunci a tsakaninmu وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الهالي شيني واندي توكر مكد واندي الكتاب مفصلا ينا بياني جلا جلا قبل ذكر نقومي سألت والذين آتيناهم الكتاب ودن من دمك بي والكتاب سوني يهوداوا لكريستوشي يعلمون سنة سنين شوى أنه منزل من ربك بالحق سنة شوى ومن القرآن saukakken littafi ne daga wurin ubangijinka da gaskiya Allah ce fala takunanna minal mumtarin don haka kada ka zanto daga cikin masu shakka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka kuma sun cika a matsayin gaskiya wajen zance wa adilan kuma zance na adalci a wajen hukunci la mubaddila li kalimatihi babu wani canji game da kalmomin Allah duk abin da Allah ya faɗi ya yi hukunci a kai wannan abu haka zai ci gaba da gudana babu canji wa huwa as-sami'u al-alim Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji kuma al-alim masani ga dukkanin komai waɗannan ayoyi jama'a Allah ta'ala yana bayyana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu wannan cewa shi ba zai nemi wani Allah a matsayin mai yin hukunci a tsakaninsu ba Allah ba zai yi wannan ba ina fata an gane wannan Allah ba zai yi wannan ba ya aiko manzonsa sannan shi manzon Allah ya canza Allah a matsayin mai hukunci ba zai yi ba alhali shi Allah shi ne wanda ya saukar da littafin alkur'ani mai girma yana bayani dalla dalla game da dukkanin komai amma waɗanda aka bai wa littafi cikin yahudawa da nasara sun san cewa wannan alkur'ani saukakken littafi ne daga wurin ubangijinka da gaskiya me yasa saboda a cikin littafansu akwai bayanin cewa Allah zai aiko wani manzo a ƙarshen zamani kuma zai zo da wani littafin da ya fi kowane littafi don haka sun sani amma yayin da Allah ya koma manzon Allah suka yi ne sai suka kafirci an gane wannan shi yasa Allah ta'ala ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama فلا تكونن من الممترين kada ka zanto daga cikin masu shakka game da wahayin da Allah madaukakin sarki ya aiko ka shi fadin fala takunanna min almumtarin wannan lafazi ya zo sona a cikin Qur'ani sau biyu ko akwai a suratu Yunus Allah ta'ala yana cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka idan ka kasance cikin shakka game da abin da muka saukar da shi gare ka fas'alil ladina yaqra'una alkitab min qablika ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabanin ka laqad ja'aka alhaqqu min rabbik hakika gaskiya ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka zamto daga cikin masu shakka ina fata an gane wannan wannan sako ne daga wurin Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wannan yana nufin mu al'ummar manzon Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai taba neman hukunci a wajen wani wanda ba Allah ba zai yi ba amma wannan bayani ya gane duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kenan jama'a dan adam shi a karan kansa ba ya da wani abu nasa sai abin da Allah ya aiko da abin da ya umarni shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil sune wanda ke bin wannan manzo ummi bai iya karatu ba bai rubutu ba alladhi yajidunahu maktuban 'indahum wanda sun same shi a rubuce a cikin littafansu fi at-taurati wal-injil أتكلم لتافهم التوراة للإنجيلة يأمرهم بالمعروف ينا أمرت سكاوى وأيك وينهاهم عن المنكر ينا هن سكبر أيك كمياهم أيك wa yuhillu lahum tayyibat yana halatta musu daɗaɗan al'amura wa yuharrimu alaihim khaba'ith kuma yana haramta musu dukkanin wasu ainihin wato munanan abubuwa ba su cutarwa kaga wannan yana maka cewa ashe Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya tsarkake wannan al'umman daga duhun kafirci da duhun jahilci zuwa ga haske na musulunci da haske na imani an gane wannan ko Allah ta'ala ya dace da mu Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kuma kalmar ubangijinka ta cika ko kalmomin ubangijinka cike suke da gaskiya da kuma adalci an gane gaskiya a wurin zance adalci a wurin hukunci sai Allah ke la mubaddil li kalimati babu babu mai iya canza kalmominsa ba wanda zai iya canza kalmomin Allah ya kawo wasu ko su dace da na Allah ne ko su fi na Allah ko su daidai da na Allah babu shi ba wanda yake iya canza ainihin wato kalmomin Allah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shine mai gani a waɗannan ayoyi jama'a idan mun duba da kyau za mu ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan bayani cewa ya yi haƙuri da irin cutar wanda zai samu a wurin waɗannan mutane saboda me za a fitar da shi dan da an ce maka shaidanin aljannu da mutane kai kafin cutarwa za su cutarwa wajen zance cutarwa wajen aiki cutarwa wajen abubuwa mabambanta shi yasa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda waɗannan manzanni ma'abota girma sune ulul azmi ma'abota girma a wurin Allah kai hakuri wala tasta'jil lahu kada ka gaggauto wa mutane da azaba ka bi sannu a hankali ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تعالى يتقبل الشواء وإن تطع أكثر من في الأرض إذا كي لا إذا كي بيئة جمع فيها يوم وأن سكي باين قتا يضلوك عن سبيل الله تذاك قتر لكي daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhanna babu abin da suke bi face zato wa inhum illa yakhrusuna kuma ba wani abu suke ba face ƙarya inna rabbaka lallai ubangijinka huwa a'lamu man yadhillu an sabili shine mafi sanin wanda suke bacewa daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sani game da shirye wannan aya Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin mafiya yawan mutane ne a duniya da cewa idan kana ganin cewa ko masu imani ku ne ɗan kaɗan in kuna jin cewa ko ahlus sunna ku ne ɗan kaɗan idan kuna jin cewa ko musulmi a faɗin duk duniya ku ne ɗan kaɗan kafirai sun fi yawa to ka ji abin da Allah ke gaya maka kada ka kalli yawan masu yawa yawa ba ita ke nuna cewa masu yawan nan su ne akan gaskiya ba mun gane wannan shine zancen Allah sai ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawan mutane da ke rayuwa a bayan ƙasa mafi yawa in ji Allah yudilluka an sabilillah za su batar da kai ne ga bin hanyar Allah in yattabi'una illa dhanna ba wani abu suke bi ba jama'a sai zace zace wa inhum illa yakhrusun kuma ba komai suke faɗi ba face ƙarya ashe kaga maƙaryata sun ninka zuwa sun ninka masu gaskiya yawa masu kira zuwa ga bid'a sun fi masu kira zuwa ga sunna yawa kafirai masu kira zuwa ga kafirci sun fi masu kira zuwa ga musulunci yawa haka ne ko ba ka bane to wannan ke nuna cewa su kafirai sun yi akan daidaitun sun fi a duniya misali in ka ce to ai ka ce a yanzu zai yi hankali zai ɗauka a ce duk yawan nan nawa batattu ne ai kwarai kuwa wa in tubi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ta idan kai biyayya ga mafi yawan mutane a duniya yudilluka an sabilillah za su batar da kai ga barin bin hanyar Allah gaban tafarkin Allah in yattabi'una illa dhanna babu abin da suke yi face zace zace ai kaza ai wani ya ce kaza ai muna kyautata mishi zato ai da ba kaza bane ai da bai ce kaza ba ai da wani din ma kaza ne ai da bai yi kaza ba ba haka bane ba zace zace ne kawai wa Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa aka ce mai koyi da magabata na kwarai ko fa in amanu بمثل ما آمنتم به ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كذا أشياء من أمرين بسحبا من ظن الله صلى الله عليه وسلم تابعي دوات أن تكبيو باين سدجو تكاوى كما دا ذاك جيك تنبي تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظن الله هريا بالدنيا مسلمين سوني مفيا أرنشي الدنيا haka ne ko ba ka bane to wannan yake nuna cewa kafirai sun yi akan daidai na'am babu wannan babu wannan jama mun gane wannan don haka Allah da kansa yake cewa idan kai da'a ga mafiya yawan mutanen da ke raye a bayan ƙasa yudilluka an sabilillah za su batar da kai ga barin tafarkin Allah in yattabi'una illa dhanna babu abin da suke bi face zato wa inhum illa yakhrusuna ko babu abin da suke yi face ƙarya anan idan mun duba sai muga cewa Allah ta'ala sai ce maka ma inna rabbaka lallai ubangijinka huwa a'lamu man yadhillu an sabili shine wanda yafi kowa sanin wanda ya bace ga barin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin waɗanda suke bin tafarki shari'a kenan jama'a shi akwai ta ka'ida da malaman usul suke fada suke faɗi cewa la yu'rafu al-haqq bi kathrati al-fa'ili ba a gane gaskiya da yawan masu da yawan mabiya da yawan masu yin wani aiki ba da yawa ake ake gane gaskiya ba an gane wa inna ma yu'rafu al-haqq bi kasb bi dilalati shar'iyya kadai ana gane gaskiya ne da dalilai na shari'a Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ke nan ya ƙare wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah idan kun yi saɓani kun yi jayayya akan wani abu to kuma yarda shi zuwa gaba zuwa ga Allah a wani wuri fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli zuwa ga manzon Allah shine a koma zuwa ga sunnar manzon Allah jaba mun gane wannan sannan Allah ta'ala ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani akan sa to ku mai da hukuncin sa zuwa ga Allah jama'a mun gane wannan ko don haka Allah ta'ala sai ya bayyana mana wannan cewa lallai su waɗannan mutane wannan shine mummunan aikin da suke aikatawa wanda kuma wannan aiki baya nuna haka yanzu misali mu ɗauki Najeriya a misali mun ji mu dai mun fi kowa yawa a Najeriya mu musulmi ko yawwa alhamdulillah amma idan ka dace musuluncin kuma karba tsakanin waɗanda suke bin bid'a da masu bin sunna zuwa ka fi yawa yan bid'a sun fi yawa to wannan yake nuna cewa yan bid'a sun fi kowa ya zama akan daidai a ba shi bane mun gane wannan yanzu idan ka ɗauki Afirka gaba ɗaya su suka fi yawa musulmai ko kafirai kafirai sun fi yawa shin wannan ya nuna cewa musulunci ba addinin gaskiya bane an gane wannan ai idan ka ka tafi turai su aka fi yawa a turai na'am kafirai kiristoci ka je kasashen turai kasashen france kasashen spain kasashen portugal duk wannan yankin gaba daya duk suka fi yawa kasashen sun fi yawa shin wannan ya nuna cewa ba musulunci ko musulunci ba gaskiya ba ne to ka je india da china su suka fi kowa yawa masu bin addinin buda ko masu bin addinin buda ko buda su ne a china ko in ka ɗebi musulman najeriya gaba ɗaya kai musulmin duniya ma in ka ɗebi ka zuwa su a china to ba su kai yawan mutanen china ba gaba ɗaya kamar cire ko ina na fata an gane wannan so mutanen musulman duniya gaba ɗaya ana cewa kamar 2.1 billion su ko mutanen china sun kai kusan 2.3 billion kaga sun fi yawan musulmin duniya ke yawan to wannan ke nuna cewa addinin buda shine addinin gaskiya ko kuma ka je inda a ce addinin hindu shine addinin gaskiya a'a gaskiya ana gane ta ne da me dalilai na shari'a ba yawan mabiya ba shi yasa a suratu yunus Allah ta'ala ya maimaita mana irin wannan Allah yana cewa wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawan mutane mafi yawan waɗanda ba su yi imani ba ba wani abu suke bi face zato ina fata an gane sai Allah ta inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a shi ko zato baya wadatar da komai game da abin da ya shafi ainihin wato gaskiya ma'ana zato bai taɓa zama gaskiya ko zai zama gaskiya a ga gaskiya ga zato ne zaka ɗauka ka ɗauki gaskiya ka wuce abinka amma zato wani abu ne wanda ake tunanin kai daidai ne a'a ba daidai bane kenan akwai kokonto a tsakani jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya ce in yattabi'una illa dhann lallai su ba abin da suke bi sai zace zace wa inhum illa yakhrusuna kuma lallai su dinnan babu abin da suke bi face ainihin wato ainihin wato ƙarere bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa hanyar Allah guda nawa ce na'am guda ɗaya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lallai wannan tafarki na ne guda ɗaya ne kake ga shi nan ku bi shi wala tattabi'u subula a ku hanyoyin kada ku bi waɗannan ƙanana ƙananan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku gaba da bin hanyar Allah Allah ke zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan an yi muku wasiya da shi ne dan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da ka Allah madaukakin sarki yayi wannan bayani jama'a don mu gane cewa yawa ba ta nuna ce su wani su ne akan gaskiya kamar yadda kuma ba a fahimtar gaskiya da yawan masu binta sai dai ana fahimtar gaskiya ce da dalilai na shari'a shi sa Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman yadhillu an sabili Allah shine wanda ya san wanda ke bacewa ga barin hanya madidiciya wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma shine nan masani shine nan ya fi kowa sani game da waɗanda suke sun bi tafarki ainihin wato madadin shi Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin masu dacewa da hanyar daidai Allah ta'ala ya gaba da cewa
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرئتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ الله سبحانه وتعالى يشيو بركشوا سي الله تعالى يبر wannan babi sai bude mana sabon babi game da abin da mushrike ke aikatawa wanda ya sabawa abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta Allah ta'ala ce fa kulu mimma zikra rasulullahi alaihi ku ci daga abin da aka ambaci Allah a kansa yayin yankansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance kuna yin imani da ayoyin Allah wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra rasulullahi alaihi me ke gare ku da ba za ku ci daga abin da aka ambaci Allah sunan Allah a kai ba yayin yankansa wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali Allah ya muku bayanin dalla dalla na abin da ya haramta muku illa mazkurintum ilai sai abin da ya zama kun sami matsuwa a cikinsa na larura wanda ya zama tilas a kansa wa inna kafiran kuma lalle mafiya yawan mutane ليضلون بأهوائهم بغير علم suna facewa da barin hanyar Allah ne da soye-soyen zukatansu wa inna mu'minin inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin lalle ubangijinka shine mutum sani ga waɗanda suke tare iyaka waɗannan ayoyin jama'a sabon faifai ne wanda zai zai mana bayani dangane da hukuncin kiran sunan Allah yayin yanka Allah ta'ala ya umarci mu'mini cewa ku ci daga abin da Allah ta'ala ya ainihin aka ambaci sunan Allah yayin yankansa in dai kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah to me ke gare kuma da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah yayin yankawa ba alhali Allah madaukakin sarki ainihin wato yayi ne ya bayyana muku dalla dalla irin abubuwan da ainihin wato ya haramta muku sai dai abin da ya zama na larura a kai mutum ya samu kansa a cikin matsatsi yana tafiya a dokan daji ko cikin sahara ga yunwa ta kama shi zai mutu sai kuma ga mushi yanzu ya halatta ne ya halatta ci wannan mushi ya ma yi guzurin mushen har zuwa inda yake ganin zai sami abinci da walwala sai ya zubar da wannan mushe ya ci gaba da cin abin da Allah ta'ala ya halatta masa saboda ƙa'ida da Allah ta'ala ya sa a cikin Qur'ani cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima Allah ya kasance mai jin kai gare ku don haka sai abin da ya zama larura shine kawai abin da Allah ya haramta din amma an baka dama ka iya ci ko ka iya amfana da shi saboda larura ba saboda bukata ba Allah ya sa mu gani akwai bambanci tsakanin su lalura da bukata menene lalura na'am yau abin da ya zama dole kuma in ba a yi ba za a samu ta matsala shine mene lalura amma kuma akwai haja wannan kawai bukata ne misali kowa yana cin shinkafa amma sai ji kai ya gaji shinkafa yanzu tuwo yake bukata ka gani a shi yana cin me yana cin walwala ina fata an gane wannan ko mutum ya ga yau ya yi buɗe baki da ainihin kankana ba shi da kofi sai ci ka wallahi kaga yanzu kuma gashi ina wallahi ina son yau isha barbani yanzu wannan bukatar da yake da shi duk da ba shi da kuɗin saya bukata ce ko larura ce na'am bukata ce to don haka bukata ba ta sa a saba wa Allah ba ku gane ba jama'a ko an gane bukata ba ta halatta maka haram larura ce kaɗai ke halatta maka haram ita ma gwargwadon bukata na wannan lokaci mu dauki misali mutum ne ma a gwamnati yana aikin gwamnati a shi yana samun albashinsa a wata tsawon shekaru goma yana aiki bai iya gina gidan da zai shiga ciki ba misali sai banki su tallata masa cewa muna so za mu baka bashi bashi ko bashin nan mai ruwa akwai riba a ciki don ka samu ka gina gida ma dinga ɗan cirewa albashin ka na shekara goma muna ɗan tsakura muna cirewa har ka gama biya sai to ya yarda yanzu ya fi an shi wannan bashi to abin tambaya wannan bashin da ya ansa larura ne ko ko bukata ce na'am bukata ce ne ya gina gida saboda haka wannan ba zai halatta masa ya amsa bashin banki bai ci riba kuma Allah ya kyale shi an gane wannan sai Allah ya azabtar da shi saboda sakaci da yayi da kuma halatta wa kansa haram da yayi mun gane wannan amma misali dan kare ba lafiya an kai shi asibiti kuma gashi za a shiga da shi tiyata an ce in dai ba a kawo kuɗi kaza ba sun fi amount dubu ɗari biyar a miliyan ɗaya miliyan biyu kuma ka buga duk inda za ka samu ka rasa kuma ga shi matakka ce ƙila za a yi mata aiki a ɗakin haihuwa ka ce to ga bashi mai ruwa a banki kana dannawa ka latsa za a baka to yanzu a nan wannan bashin da ka ansa mai riba yanzu larura ne ko bukata yawa larura ce ko saboda haka wannan yi halatta maka ko da ka ci baka da laifi kuma al'afluhu jawaz shine an halatta maka na wannan lokacin amma bayan wannan kuma baya halatta gare ka je ƙara cin mene to shi yasa Allah ta illa mawqurirtum ilayhi sai abin da ya zama larura ce kun buƙaci zuwa gare shi na dole na tilas sannan sai a haramta muku cin wannan abu fiye da ainihin wato abin da ya zama na halal ina fata mun gane wannan jama'a yawwa dan karatun in ba ai wannan dalla dallan ba sai ga mutum kawai ya ji yana bashin banki sai ce wallahi ai ba su kai suka mishi yawa kuma ba su kan kalmar suka ana mishi dubu ɗari da hamsin shi kuma ya ji yana dubu ɗari uku a banki to wallahi ai larura ce ta sa ya ci bashi ya ci bashin banki yanzu da wannan larura ce ko buƙatar shi la'alla masu bin shi bashin nan tsugul tsugul inda yana da plan cewa zai biya din ya biya dubu goma ya biya dubu biyar ya biya dubu ashirin ya biya dubu sha biyar a lokuta daban-daban zai gama mene zai gama biya lokaci guda zai gama biya a hankali a hankali kaga ba wanda ya dora masa wannan ko saboda kayan sallah mutum yana son kayan sallah ya dan samu kayan sallah ya dinka wa yara ba shi da kuɗin kayan sallah da takalmin sallan yara sai ce wallahi bari ya je ya ci bashi saboda ya samu dai ya fita kunya ƴaƴan kowa na sa kaya ce ƴaƴansa bai sa kaya ba sau ku sai jiki ya hau layinsa na kufe ko money point ko o cash ko wani daga cikin waɗannan bankunan wanda su ne yanzu kana gida kana ɗakin kamar suka ci bashin ba sani ba yanzu duk ga samari na cikin wannan bashin dubu dubu malam wallahi malam ga suna cikin bashin nan dubu dubu ko wanda ya ci ta Allah ya tsine mai albarka to da mai bayarwa da mai karɓa da garanto wanda ya bada shaida ya tsaya ma a baka duk Allah ya tsine muku albarka ya nisanta ku daga samun rahmar Allah ba ruwan Allah da wannan saboda haka wannan abin da mutane suke yawanci bukata ce ba larura ba ce saboda haka wannan baya halatta maka kawai saboda ka ai waya ka ka latsa ka ci bashi in ka samu ka biya da kyar ka ƙara latsa ka ƙara cin bashi wa ya sa ka Allah ko manzonsa don haka akwai larura akwai bukata shi ta Allah ta illa mawqurirtum ilai sai abin da kuka tirta ku na larura ya kai ku zuwa ga wannan abu sannan ake halatta muku irin waɗannan al'amura muna fata Allah ta'ala ya tsare mana imani na ba dole to wannan national housing fund dama ana ba da shi amma ko ba bashi ake bada ba bai abin da na sani shine galibi kamfanoni su ga ka an su gina gidajen sai ka amsa gidan a yi maka farashinsa sai su ce wannan gidan sun gina maka shi ne a kan miliyan kaza saboda haka za a baka wannan gidan a dinga cirewa albashinka kaga wannan ba da ba ne ba kuɗi da kuɗi ba ne aka yi kuɗi ne da kaya ka gane ka fahimta kuwa ba kuɗi ba ne da kuɗi aka baka misali jaiz bank suna da wannan tsarin idan kana buƙatar yanzu gini a makarantarka ko su yi maka wani aiki za ka je ka buɗe account da su ka dinga ajiya a wurinsu za su zo su gina maka ajujuwa a makarantarka za su ce maka wannan aikin mun ga total abin da muka shi a wannan ginin mun kashe naira miliyan talatin kai kuma za ka biya mu naira miliyan talatin da biyar ko naira miliyan arba'in wannan miliyan goma shine riban mu ka yadda za ka biya a haka ina yarda wannan ana cin shi bai'ul murabaha an fahimta amma wanda za a baka tsoron kuɗin ka amsa kuma ka biya sama da haka wannan shine abin da ke ribal ribal ribal fadl Allah ya sa ka fahimta wancan bai'ul murabaha ne wancan mortgage ne mortgage kuma yana da bambanci da me yana da bambanci da abin da ka bada kuɗi a kai su ma banki ne suna gina maka ne sai su sa riban su a ciki saboda haka sun gina maka a miliyan goma amma za ka biya su miliyan sha biyar wannan babu nufi a cikin kayan da kai za ku iya negotiation za su maka amma it's negotiable za a iya negotiation a ce to ai yanzu ka ci a gaskiya ni ban yadda ba to nawa za ka iya biya kaza zan iya biya har a rage a dawo miliyan goma sha biyu misali to sai a ce za a dinga cirewa ne a albashinka duk wata za a cire dubu talatin da biyar misali ko duk wata za a cire dubu arba'in na shekara bakwai to sai ka iya biyan wannan kuɗin misali to kaga wannan dama taimako ne kamar sauƙi ne aka yi maka wajen ka samu ka yi wannan abu kamar wanda ya je siyo kaya da a kasuwa yanzu na je na siyo kayana ga kayana a yanzu a take na siyo shi naira dubu goma sai ka zo siya na ce ba zan siyar maka ba sai naira dubu goma sha biyar so ka in ya maka ka saya in bai maka ba ka bari in ma bashi ne dubu sha biyar zan maka bashi yanzu akwai riba nan babu riba ce insha Allah ta'ala ma'alaikum salam na'am na eh na eh eh wannan ba zai halatta mata ba da abin da ya shafi zina da abin da ya shafi kashe rai duk wannan ba a yi shi a matsayin larura ina fata an gane wannan mace ta ba da kanta saboda a yi wannan wannan baya halatta a musulunci saboda zai buɗe ƙofofin sharri da yawa sai dai a nemi wani abin da bai kai wannan cutarwa ba a gani misali kamar riban idan ta amsa na banki ila za ta iya biya a lokaci kaza kila wani maka wani ya taimaka mata ya biya ko wani makamancin wannan to babu laifin tayi wannan ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi wallahu a'lam
rashin bayanin nan kamar in da ake na sola ko waya da sauran wani
mene easy buy a'a wannan ai halal ne ai ba ai ciniki ne halal ai kai kaya ne aka baka ko kayan kuɗi aka baka kai kuma za ka biya kuɗi shi ke na aiwashe manci da wancan kamar yana maganin masarba kayan sola ne kamfanin sonkin ko kamfanin menene menene mai menene yawa mai son da sauransu duk ga su nan mai son da sauransu mutum ne zai kawo kayansa ga kayana wannan kayan na sayarwa ne in kuɗi nan take ne zan sai maka shi dubu ɗari biyu da hamsin idan za ka biya kuma nan da shekara ɗaya ko shekara biyu za ka biya naira dubu ɗari uku wannan ya halatta wani take cewa bay'un ila ajalin bay'un ila ajalin shirki ne ake shi zuwa wani lokaci saboda kuɗinsa na juyawa ne yanzu tsawon lokacin da kuɗinsa zai zauna a hannunka ba a juya shi gaba ɗaya yana nan stop a wuri guda shi kuma zai zama mai zai ba shi da komai ina fata an gane wannan za ka zai iya ƙara maka farashi akan haka in ka amince ka biya wannan ya halatta a musulunci kun ce ga kayana kuɗi hannu dubu goma amma duk wanda ya ansa bashi dubu sha biyu zuwa nan da wata uku misali wannan ya halatta a musulunci Allah ta ya samu dace lokaci ya ƙure na'am na'am any diet haramun ne a musulunci kamar da malamin ka fara saboda shi duk wani abu na kace maka insurance haramun ne saboda abin da ya sa kai yanzu baka bukatar lafiyar tasu kuma in ka je asibitin ma sai a ce maka ainihin asibitin ba su da abin nan larura sai ta kama ka sau goma amma baka ci darajar wannan abin sau ɗaya ba so da kana tara wasu kuɗi ne ana cin kuɗin ka ne a banza a wuri to da wannan sai dai a tara ma kuɗin ka a dinga baka ce kullun lafiyar ka ai yafi ko kuwa yawwa sai ga lokacin da muka zo a department din mu a nan ABU Zaria aka ce an zo wanda za su yi NHI dukkanin ma'aikata suna ta zuwa suna ta yi sai professor mu Allah ya kara mishi lafiya ya zabe ne ce mu to kai malami ya aka yi kai ma ba za ka yi barci a ni ba zan yi ba sai ce in kaga yan tawakkali ko yan tawakkaltu ala Allah ko ne tawakkali da gaske eh mu hanyar asibitin ma ba fata mu je eh ballanta na kuma in je ina wani ina ta dan ka je ban taba cikawa ba ko ba a shirye mu ko naira ai kware kuwa ai kware amma wanda ya a'a wanda ya cika an kawo forms ne wanda yake so ya cika wanda baya so kuma shi kenan ya faɗa kansa wannan zalunci ne shugabannin ku Allah shirye su Allah shirye su amma dai ka'ida dole sai dai haka yau Allah ta'ala ya samu dace da kuma tsare mana imani abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sani tabaya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun ne da Allah ya jiya ka ce da tafsirin mata yau a faɗa musu akwai ko babu ne tafsirin mata jiya ka ce akwai tafsir mata ko eh za mu yau eh sai dai gobe
Hmm, da ai mu ce musu ba za a yi ba kun faɗa wasu sun ɗauka ba za a yi ba a to su aji tun da yau faɗa ba saboda haka za mu tafsirin mata insha Allah ta'ala yau amma daga wannan laraban za mu sami hutu sai a gaya musu ba daɗi a zo karatu kuma a ce babu ko kuwa yawa ko matan nan sun fi buƙatar karatun ma muna ɗan fita mu je masallatai mu ɗan je wurare amma sun fi a hankali eh Allah ta'ala ya dace da mu eh sai gobe ka aje ta sai gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kuri za a amsa mishi ne shi kadai mana kuri za a amsa maka ne ba speaker ba